بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الجر المحجلين وعلى آله وصحبه الجر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة متأزك samun halartar wannan sallah mai albarka sallah asubahi ta safiyar laraba goma sha hudu ga watan aljumadar ula alif da dari hudu da arba'in da bakwai bayan jirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da biyar ga watan goma sha ɗaya watan nuwamba shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ɗora a cikin karatunmu da muke a cikin littafin tarhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha wato taƙaita bayani game da siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama daga kabbara zuwa sallama tamkar kana kallo wallafar Sheikh al-Allamah al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullah za mu tashi yau akan as-salatu ala al-minbar sallah bisa minbari sallah akan mimbari na masallaci ana sallah akan mimbari don karantarwa ba kadai wai sunna ce mai zaman kanta mutlaka mutum ya hau mimbari ya yi sallah ba a ana sallah akan mimbari don karantarwa limami shugaba ko malami mai karantar da ɗalibansa ya iya hawa mimbari ko wani abu da yake sama ko wani abu sama wanda za a rika ganinsa saboda jinguri idan suka yawa ma'ana idan jama'a suka yawaita to ganin liman zai yi wahala ga waɗanda suke baya amma idan liman ya zama a bisa to kowa zai iya gano shi wannan hikima ce ta sa aka riki mumbari a masallaci domin adireshin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai gabatar da wani al'amari mai muhimmanci zai fuskanci al'umma ko juma'a ko ba juma'a ba to yakan hau mumbari domin ya zama kowa yana kallon sa malik yace wani yace wata juzu salatul imami ala makani murtafi'in li ta'limin nas ya halatta liman yayi sallah ala makani murtafi'in akan wani guri wanda yake daukakacce da ta'alimin nasi don karantar da mutane in shi malam ya faɗi ta'alili da ta'alimin nasi don karantar da mutane ba haka kawai kace sunna ne sallah akan munbari kawai ka tsori nafila akan munbari kace ai ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam akan munbari ya ta'alimin nasi don karantar da mutane ya komo alaihi zai tsaya a kai ko mumbarin ko tebur ko wani dandabali wa yukabbiru sai yayi kabbara wa yaqra'u wa yarka'u wa huwa alayhi zai yi kabbara zai yi karatu zai yi ruku'u wa huwa alayhi alhalin yana nan akan mumbar saboda waɗannan ayyukan guda uku duk za su yi akan mumbar kabbarar harama za ta yi akan mumbari hakan nan tsayuwa ya yi karatu har ya gama karatu zai yi aka mimbari sannan haka ya ruku'u zai yi aka mimbari thumma yanzilu alqahqara sannan sai ya sauka da babbaya shine alqahqara sai ya sauka da babbaya hatta ya tamakkana min sujudi ala al-ardi har sai ya samu dama na yin sujada akan ƙasa fi aslil minbar a ƙarƙashin minbari idan ya dago daga ruku kenan da da kabbara da karatu da ruku'u da dagowa daga ruku'u duka wani na kan mambari idan zai tafi sujada to sujada ba za ta yi akan mambari ba to sai ya sauka amma sai aka ce alqahqara haka yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabban sa akan mambari kuma da yazo daidai wannan gabar sai ya sauka amma da babbaya ba juyuwa zai sauka ta gaba ba babba ya zai yi step ɗin ya sauka hatta ya tamakkana min sujudi ala al-ard har sai ya samu dama na yin sujada akan akan ƙasa wannan shi ke nuna maka nan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama step ɗinsa ta yamma take step ɗinsa ta yamma take mimbarin yana gabar yana gabar ɗin masallaci amma yana fuskantar yamma so matakalansa suna ta yamma ta yadda direct zai hau mumbari kuma idan zai sauka ta babbaya zai sauka ƙasan mumbari kuma yana alƙibla ta yadda idan aka ce matakalan mumbarinmu in aka ce matakalan mumbarinmu suna suna suna ta kudu ne suna kallon arewa in ka hau mumbari sai ka zagaya sannan ka hau da kalinsa ko suna ta bayan mumbarin in ka hau mumbarin sai ka ɗale sai ka fuskanci jama'a matakalan suna kallon alƙibla ko suna kallon arewa kamar yadda suke a waɗansu mimbara to sai zama nan mubarin ba zai dace da irin wannan koyarwar ba saboda idan liman ya haushi wajen sauka sallah akan sama ba za ta yi ba saboda alƙibla ake fuskanta a yi sallah shi kuma saukarsa ta babbaya ba zai yiwu ana fuskantar alƙibla a yi ba da kamar barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matakansa uku ne sannan kuma suna suna kallon yamma ta yadda idan mai sallah ya hau kan mambarin yana kallon alƙibla kuma zai iya sauka ta baya zai sujada a ƙasan mambari kamar yadda mambarin wannan masallaci yake sun mai yahudu ilaihi sannan idan ya yi sujada ya yi zama tsakanin sujada guda biyu ya kuma ya yi sujada ta biyu ya ɗago daga sujada ya miƙe tsaye sun mai yahudu ilaihi sai ya koma kan mambari ويصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى سي أيكة هكا الركعة تبيو كما ريال يي ركعة فرقه سبودا يتيجا بدا كرنتدا يتيجا بدا كرنتدا دا تماموسا Tone ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan dalilin hakan ya kama to ga irin siffar yadda liman zai yi ko malami zai yi wajen karantarwa. Janan ba wai idan za a karantar da mutane sallah a wai lallai ne sai dai a yi sallar wasa ba. A za a sallar abin da ya fi dacewa da suna shi ne a sallar gaske. Eh abin da ya fi dacewa da suna shi ne a sallar gaske. A koyar da su yadda ake yi kuma a sallar gaske. Inda inda a ce inda a ce za a koyar da mutane sallah kuma sallar wasa to da annabi alaihi salatu wassalam bai yi sallar gaske akan mambari ba da sai ya yi ta akan mambari ya ce to wani kun ga haka ake in kun yi haka sai ku yi haka in kun dan kowa ya gani sai zama manufar shi ne isar da sako ba yin sallar ba amma sai ya zama sallar ce ya aiwatar da ita akan mambari yadda zai nuna muka cewa wato an fi son wajen karantarwa a yi ta ta gaske ba wai ta wasa ta dirama ba وجوب الصلاة إلى سترة والدنو وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها مالك واجب صلى إلى سترة زوا سترة والدنو منها دكما واتو كسنتوا زوا إلى سترة واجب صلى زوا سترة دكما كساتوا زوا سترة shi wajibcin yana da alaƙa da sallah zuwa ga sutura shi kuma addunuwu minha yana zaman kansa ne shi malam bai danganta shi zuwa ga hukunci ba idan kun fahimci yadda abu yake da aka ce wujubu salati ila ila sutura to inda a ce addunu kusatuwa zuwa ga sutura ɗin a ce hukuncinsa irin na ittihadun sutura ne inda a ce hukuncinsa irin na rikan sutura ne to da shi matai amar kasra wujubu salati ila suturatin wa dunuwi minha da sai zama wajibcin wato sallah ana fuskantar sutura da kuma wajibcin kusantar sutura amma hukuncinsu ba ɗaya ba ne ba shi rikan sutura ɗin wajibi ne sannan matsawa kusa da ita sunna ce abin da ake nufi da sutura shine wani wani abu da mai sallah zai riƙa wata ala da mai sallah zai riƙa wadda zai sanya ta tsakaninsa da dukkan wani abin da zai iya shagaltar da shi daga sallarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mai sallah kada ya bar gabansa babu komai ba tare da ya gindaya wani abu ko ya ɓoye a bayan wani abu wanda zai zama tsakaninsa da dukkan wani abu da zai iya shagaltar da shi sawa'u wannan abu mai wucewa ne ko wannan abu mai motsi ne ko wannan abu wani wani wani dawwamamman abu ne ko kuma yaya ana son dukkan mai sallah ya zama ya tara hankalinsa zuwa ga gana wasu da ubangijinsa tsarkakakken sarki to rikon sutura yana tattara zuciyar mai sallah zuwa ga halin da yake ciki rashin rikon sutura kuma ko da suturan nan kuwa ba za ta tsarewa mutum abubuwan da suke gabansa ba masu motsi ko masu wato kaiwa da komowa ko da ba za su tsare masa ganinsu ba ko ba za su tsare masa sanin abin da yake faruwa ba saboda karancin ita sutura ɗin ko kuma rashin kaurinta ko rashin tsawonta yadda zan ba zai rufe masa gabansa gaba ɗaya ba albarkarta za ta taimaka wajen tattaruwar zuciyarsa cikin abin da yake na sallah ko da ake irin ɗan katakon nan da akan sanya a masallatai musamman masallatai yadda yake matafiya suna gittawa ko da irin wannan ne mutum ya sa a gabansa ai ba zai hana masa ganin mutane ba ba zai hana masa ganin duk abin da yake faruwa ba amma albarkar wannan abin da ya sa a gabansa zai shafi har cikin zuciyarsa ya zama ya tasirantu da wannan ya tattara zuciyarsa zuwa ga wato ganawa da mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala na haka rikon sutura shari'a ce bal ma wajibi ne da dukkan wanda yake da iko shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa zai yi nafila to yakan yi nafila ne zuwa ga abudi abudi kuma shi ne ita ce fila masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da filoli waɗanda suke na bishiyar dabino ta bayan masallacin haka akwai filoli wanda aka yi su daga itaciyar dabino to waɗannan filoli annabi alaihi salatu wasallam da sahabbai idan za su yi sallar nafila to sukan wato yi hasashen irin waɗannan filoli sai su tsaya a bayan sai su yi sallah saboda an hana mai sallah yana sallah wani mai wucewa ya wuce ta gaban mai sallah an hana wannan shi kuma mai sallar matuƙar yana da ikon da zai riƙi sutura an hana shi shiga sallah ba tare da ya riƙi wannan sutura ɗin ba ba tare da ya samar da wannan sutura ɗin ba da kamar masallatai da ake salloli na farilla na yi da sallar farilla ka ga mamu ya tashi yana cikowa yana ta baya haka sahun baya ko na kusa da sahun baya to kaga wanda zai tashi ta gaba bayan an gidar dole ya hattara da irin waɗannan bayan Allah da suke sallah wasu masallatai yanzu ka ga babu wannan kulawa in an tashi kawai tsallakawa za a rika ana tsallakawa ana wucewa ba a damu da mai yin sallah ba wannan kuskure ne kuskure da masallatai yadda ake karantarwa ake da tarbiyyar sallah to za ka ga ana kiyayewa in mutum ya tashi ya juya ya ga bayansa duka babu wurin wucewa abin da ya fi masa alkhairi shine ya dakata ya rage nasa ko ya ta tsaiwa har ya samu damar wucewa ko kuma ya koma ya zauna amma wucewa ta gaban masu sallah wannan kuskure ne kamar yadda za mu kamar yadda za mu karanta wa yajibu an yusalli ila sutrati malai yace wajibi ne mai sallah yayi sallarsa ila sutratin zuwa ga sutura wato yana mai fiskantar sutura shine ila sutura la farqa fi zalika bayna al-masjid wa ghayrihi malai yace babu sabani tsakanin masallaci da gurin da ba masallaci ba sallar dai sallah ce su ko a masallaci ne ko ba a masallaci ba ne ba sannan kuma ko farilla ce ko nafila ce duka sallah sallah ce tana da wannan alfarma ka tabbatar da ka samar da sutura abin da zaka sa a gabanka wala baina kabirihi wa sagirihi sannan ba bambanci tsakanin karamin masallaci da babban masallaci abinda malam yake nufi anan shine yana ishara ne zuwa ga batun da zai kawo shi nan gaba kaɗan dangane da wato hukuncin rikan sutura hukuncin ajiye sutura a masallatan haramin makka da haramin madina saboda girman masallatan da yawan jama'a da suke wajen da yawa malamai jiburin malamai sun tafi kan cewa ba wajibi ba ne mai sallah a irin wannan masallatan sai ya sai ya nemi sutura ba wajibi ba saboda al'amari ne wanda suna ganin cewa wato kiyaye kiyaye wucewa ta gaban mai sallah ko kiyaye samar da sutura wani abu ne da yukallif aksar wato zai ba da wahala ba 'yar kaɗan ba fihi mashakka za'ida akwai wahalarwa wacce ta wuce normal wahalarwa irin ta shari'a to kuma ƙa'ida ta shari'a abin da aka hangi cewa cikinsa akwai wahala daɗi akan wahalar taklifi to yana nuna cewa shari'a ta yi rangwame a kai saboda kiyaye wannan wahala almashakkatu tajlibu at-taysir haka ƙa'ida take a wajen malaman fiqh tsanani yakan jawo sauƙi a shari'a idan ba al'amur ittasa'a wa idan tasa'a ba idan al'amari ya yi kunci to shari'a takan buɗa amma idan al'amari ya daidaita to shari'a takan matsi wato mutum yana samun dama idan ya shiga takura sai shari'a ta sakan mashi mara sannan idan ya al'amuransa sun daidaita, to shari'a za ta dawo yadda take, ya aiwatar da ita yadda take ba za a karɓi wani sassauci ba. To lura da irin waɗannan al'amura sai zan masallacin Makka. Masallaci ne wanda idan aka ce mai sallah ba zai yi sallah ba, sai zuwa ga sutura. To ita kanta sutura za ta iya masa wahala. Sannan kuma idan aka ce wani ba zai wuce ta gaban mai sallah ba to masu tsayewa su daina abin da suke yi suna da yawa sun fi shurin masaki musamman a makka idan ka ga wajen nafilar tsawafi a shari'ar musulunci duk wanda ya tsawafi bayan ya yi tsawafi akwai raka'a biyu da zai wannan raka'a biyun kuma ana yin su a bayan makamin ibrahim wadda khairu min makamin ibrahim musalla ana yin su a bayan makamu Ibrahim. To bayan makamu Ibrahim kuma yana nan wato wajen masu ɗawafi. To za ka yi mamakin sallah a wajen. Idan aka ce sai dai a riƙi sutura kafin a yi sallah a wajen, in kuma ba sutura to a tashi daga wajen, to abubuwa biyu za su faru. In aka ce sai dai a riƙi sutura to za a yi ta zuwa da katakai da sanduna a cike wajen da shi domin masu yin sallar nafila a lokaci ɗaya za ka san mutum dubu ko dubbai a lokaci guda kuma kar kai tsammanin cewa idan sun idar za su dawo sauran mutum ɗari ko su a ai dubu suna fita dubu suna shiga ne duk kiftawa akwai wanda ya gama dawa ne duk kiftawa da bismillah akwai wanda ya gama dawa ne so idan za a ajiye sutura sutura nawa za a ajiye sannan ko kuma na biyu a haƙura da yin sallar a wajen gaba ɗaya wannan kuma an kashe wata sunna saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan maqamu Ibrahim yayi sallar nafilar tawafi to ire-iren waɗannan matsalolin da cinkoson jama'a irin azumi lokacin umra da galibi aka fito ruwa ko kuma irin lokacin aikin hajji masallatan guda biyu na maka da madina sun yi cikan kwari ga daidai wannan lokacin maganar sutura ma ai duk wanda ya ga situation din ya san cewa al'amari ne mai wahala kai to shi yasa sai wasu malamai suka ce banda masallacin makka da madina har ma wasu suka kara da duk wani masallaci wanda yake da kamantacce ne a irin tasu na yawan jama'a kamar masallacin kudus to malam albani Allah ya ji kansa da rahama mawallafin wannan littafin shi yana da ra'ayi kamar yadda yanzu yake gaya mana ba bambancin masallaci ba wani bambanci a ko'ina wannan shari'ar tana nan ba za ka yi sallah ba sai da sutura a gabanka shine da yace sawa'un saghirihi wala wala wala baina kabirihi wa saghirihi ba bambanci tsakanin karamin masallaci da babban masallaci wannan shine ra'ayin malam Allah ya kansa da rahama li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda jamewar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tusalli ila la tusalli illa ila sutra kada kai sallah sai kana mai fuskantar sutura wala tad'u ahadan yamuru bayna yadayka kar kuma ka bar wani ya wuce ta gabanka fa in aba idan ya ƙi sai ya wuce faltuqatilhu to ka yaƙe shi fa inna ma'ahu ma'ahu alqarin domin tare da shi akwai abokin tafiya yani ash-shaytan shine shaytan shine shaytan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ka da rikan sutura idan za ka yi sallah wannan tunda umarni ne ya zama wajibi kar kai sallah sai kana mai fuskantar sutura ko filan masallaci ko wani itace ko wani kututture ko wani bokaci ko wani duk abin da za ka sanya a gabanka ya tare maka sutura kar dai ka yi sai zuwa ga sutura kar kuma ka bar wani ya wuce ta gabanka tsakaninka da suturarka in ka ajiye sutura kana tsaye kana sallah to tsakaninka da yadda surarka take karka bari wani ya zo zai keta ya wuce in ya ƙi sai ya wuce ka ɗaga masa hannu bai fasa ba ka masa gyaran murya bai fasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ya ƙi shi ma'ana ya ƙi shi ya zo a wani hadisi fal yadfa'hu mastata'a ya hankade shi gwargwadon yadda zai iya shine yaƙar ba wai ana nufin ka bar sallar kuma ka shiga faɗa ba sai ka sa ƙarfi shine yaƙar ka sa ƙarfi iya yadda za ka iya har ya fahimci cewa ba a yi har ya fahimci cewa ba a yi domin shaidan ne tare da shi kenan tunda an nuna masa bai karɓi umarni ba bai karɓi ishara ba ba zai aiki da shari'a ba to wannan tare da shi akwai shaidani kangararre kuma wasu haka suke wani lokacin da kace bi shari'a lokacin shi tunzura in kace masa ga yadda za a yi to lokacin shi kuma sai ya hatsala sai ya sai sai ya tunzura to wannan duk wanda ka ganshi haka shaidan ne tare da shi shaqiyin shaidan shaidan mai tamarrudi shaidan mai tsananin taurin kai matsiyacin shaidan ne tare da shi to shi ne wanda za a ce gyara sai ya hau faɗa sai ya hau fushi da haka sai ka yi da ƙarshe to irin wannan kuma ya kamata a rika mai da hankali domin wasu suka riki irin wannan su samu mummunar fahimta mun taɓa gani a masallacin makaranta wani ya yi irin wannan kuma abin ya bai zama rikici ya zama faɗa ba kuma haka shari'a take nufi yana sallah sai wani ya zo wucewa shi mai sallar mutumin afirka ne wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka baƙar fata shi mai wucewa kuma mutumin tanadi yanzu wucewa shi wannan mutumin afirka sai ya miƙa hannu haka sai tare shi shi kuma sai ya ƙi tsayawa da ya zo zai wuce bai fasa ba sai kawai ya mangane shi me kwan ya sa ƙarfi ka sa hannunka da ƙarfi ya ji cewa da tauri shi ake nufi da yakan ba ka dake shi ba shi kuma kawai sai ya tokare shi a kirji sai ya mangane shi da ya mangane shi shi kuma kawai sai ya naɗe irin naɗewarsu na na na na na yan japan kawai da hannayensa da kafarsa ne lafashe ɗin nan gaba ɗaya watsa masa su a fiska kafin ka ce mai kawai wancan an jirge masa fuska jini yana zuba ta hanci ta ina aka ɗebe shi lokacin sai asibiti to kaga wannan ga irin wannan yakin ake cewa kai ba a yaki yakin da ba za ka yi nasara ba haka fara shi to ka duba kai din waye ka duba waye mai wucewa sannan kuma idan za ka yi yakin to ba ana nufin kawai kai naushi bane ko kai mangara ko kai tunkuɗa kuma kana nan cilili kamar ni mai wucewa ya zo kuma wani shirgege ka ce za ka iya mangare shi kaga wannan bakar ka zo ka ce hadisi ne saka ka to ka duba yanayin ka duba al'amar ka sa hannu duk wanda zai wuce in ji tauri hannun ka tauri insha Allah in dai na da alheri a zuciyarsa zai fahimci me kake nufi zai barka idan ya fi ƙarfinka ya sa ƙarfi ya ƙi yadda ya wuce to wannan ya mangare ka ya wuce shi kenan ba da kayya domin kuma mu rika fahimta duk sanda zaka hana mai wucewa kuma sai ya fi ƙarfinka ya wuce ko ya zille maka ya wuce to karka kamo shi ka dawo da shi wasu suna da wannan kuskuren sai an wuce sai su kamo riga sai su dawo da mutum sau biyu kenan eh an wuce na farko an sake wucewa na biyu na farko an yi ba izinin ka na biyu kuma da kai kace a zo a sake wa yajibu an yadluwa minha wajibi ne ya kusaci wannan sutura ɗin kun ga anan malam ya ba da kusatin hukunci to yadda yake a hedin a can in ka karanta shi wa dunuwi min ha baka kuskure ba malam ya ba shi hukuncin wajibci shi ma kusanta zuwa ga zuwa ga sutura ɗin bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallama kamar ibn sallama yayi umarni da a kusaci sutura wa kana baina mawdi'i sujudihi sallallahu alaihi wasallam wal jidari alladhi yusalli ilayhi nahwu mamazin shafi malam yake tsakanin gurbin sujjadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurbin sujjada yadda zai aje goshinsa shine gurbin sujjada idan mutum zai auna tsakaninsa da suturarsa ba zai auna ne da kafafunsa ba zai auna ne da gurin sujjadarsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin wajen sujjada yadda yake ajiye goshinsa da kuma suturarsa akwai na hagu marishatin akwai gwargwadon wurin wucewar akuya yana barin tsakani da akuya za ta iya wucewa ba fa dan ta wuce din ba wannan ana baka misalin dan tsakanin da ke tsakani idan ta ajiye goshinka kenan kanka da suturarka ya zama tsakaninsu akwai yadda dabba za ta iya wucewa ba dan ta zo ta wuce ba kar ya zama kanka yana dungura suturarka yawwa faman fa'ala zalika faqad ata bidulul wajib duk wanda ya aikata haka to ya zo da kusaci na wajibi da ake bukata ya zo da kusaci na wajibi da ake bukata wa yajibu an takuna suturatu murtafi'atun anil ard wajibi ne sutura ya zama ta zama ta yi tudu ta ɗaukaka daga ƙasa nahwa shibrin gwargwadon ɗani ɗaya aushi birane ko ɗani biyu daga ɗani ɗaya ɗani kuma shine tsakanin in ka ware hannunka tsakanin babbar yatsarka da yatsa tsakiya abin da yake wannan tsakanin shi ake cewa shibir wannan tsawa shi ake cewa shibir to sutura ana so ta kai shibiri ta kai ɗani ɗaya ko ɗani biyu saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum bayna yadayhi mithlu mithla mu'akhirati rahli wal yusalli wala yubali man yakun man wara'a zalika idan ɗayan ku ya sanya a gabansa misla mu'akhirati rahl misalin wato ƙarshen siddi na raƙumi ar-rahl siddin raƙumi to bayan sa yadda mahayi yake jinginuwa shine mu'akhiratir rahal to idan mutum ya sanya gwargwadon tsayin wannan abu na wanda suke kallon sirdin doki kusan sirdin doki ta bayansa akwai abin da baya yake jinginuwa a jikinsa to na raƙumi yana da shi shi ma irin nasa to idan tsawon sutura ta kai wannan to fal yusalli ya yi sallarsa wala yubali man wara a zalika to kar ma ya damu da wanda zai wuce ta bayan nan ta bayan suturar in dai suturar ta kai ta kai haka wato galibi wannan wurin kuma na raƙumi to baya wuce ɗani ɗaya ɗani ne to matukar tsawon suturar ta kai haka to kar ya damu da mai wucewa kenan ko buta ce irin lita biyar ɗin nan aka aka gindaya kar a damu da mai wucewa kuma ta bayan ta bayan buta wai ta wajahu ila suturatin mubasharatan zai fuskanci suturar na wato kai tsaye لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة ومشي ظاهر أمرني دوكا سترة وأما التحول عنها أما كذا كركتي وسترة يمينا أو يسارا داما وحبو بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا سيد بدي سيتاتا سيتاوابا فلم يثبت بيتبتبا دول ديك سترة أكركتا داما كرأت كنتيتا دايركت ko a karkata hagu kar a fuskance ta direct ya zo da abin da ba san shi ba shari'a tunda aka ce a fuskance ta to ita za a fuskanta wata duzu salatu ila al'asa ya halatta yin sallah ana fuskantar sanda al-mazruza fil ardi amma sanda wanda aka dasa a ƙasa ba wanda aka kwantar ba kwantar da sanda bai yi ba kwantar da kara bai yi ba zana layi bai inganta ba kafawa ake ko a aji to sanda da aka kafa shi fil ardi a ƙasa au na hawiha ko makamancinsa wa ila shajaratin kuma babu laifi idan mutum ya fuskanci bishiya aw uswanatin ko kuma fila uswana gwafa ko fila wa ila wa ila imra'atin wa ila imra'atihi ko kuma yana fuskantar matarsa kuma na mallaci matarsa saboda ba kowace mata zaka fuskanta ba ha wa ila imra'atihi kuma ya halatta fuskantar matarsa al-mutajja'ati 'ala sariri wacce take kwance akan gado وهي تحت لحافها تنا cikin mayafinta kaga ya kayyade matarsa sannan tana kwance akan gado kuma a cikin mayafi ba kawai ya sa mace a gaba tana zaune ko tana surfe ko tana daka ko tana saka ya ce tsaya min anan ne sallah a sai dai in kwanciya take wannan kuma ya tabbata ne annabi sallallahu alaihi wasallama a sallar dare a sallar dare ya tashi sallah saboda kuncin ɗakin na Aisha tana kwance ko wata mata daga cikin iyalansa tana kwance a cikin mayafi tana bacci ya tashi sallar dare sai ya fuskanci yadda take nan ne alƙibla ya yi sallarsa har ma ya tabbata idan ya zo yin sujada in ya ji kafarta ko wata gabata ta zo wajen sai ya sa hannunsa mai albarka sai ya shure dan ya san yadda zai sujada wannan yana cewa babu laifi mutum iyalinsa idan kunci ya sa yadda zai fuskanta a nan take kwance to babu laifi idan ya fuskance ta ya yi sallah sannan kuma ya zama tana lulluɓe ne ba wai tana kwance tsirara da kayan bacci ba shine ma'anar cewa ta zama cikin mayafi din da sannan kuma wa ila dabbati walau kanat jamala sannan ya halatta ya fuskanci dabba ko da ko raƙumi ce abin da ya sama ne yace ko da raƙumi ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a makwancin raƙumi a makwancin raƙumi to yanzu nan ba ana maganar sallah a makwancin sa bane ana maganar sutura bayan raƙumi yana yana kwance ko yana tsaye bisa tabbacin cewa ba zai bar wajen ba to wannan babu laifi dan an fuskance shi ko tinkiya ko rago da tabbacin ba zai bar wajen ba za ku ga a malikiya sun sa sharaɗi Allah ya musu rahama cewa ba a riƙan sutura idan mai motsi ne saboda akwai yiwuwar ya kama hanya ya tafiyarsa ba a sutura da yaro ba su tara da dabba da sauransu kuma da yake a malikiya saboda abin da suke tsoro za ka iya ce ka fara yi tafiyarsa amma in kana da tabbacin ba zai tafi ba a daure ki ba zai bar alƙiblarka ba ko kuma wannan mata ba su tashi ba ko kuma wannan mutumin da ka tsaya a bayansa ko nafila a masallaci mai azkar ne kana da tabbacin ba zai tashi yanzu ba duk za ka iya sutura da mutum ba a hana ba eh ba wai ana nufin cewa an hana ba ne kwata-kwata su ma malikiya sun hana ne saboda gudun kar ya tafi amma in kana da tabbacin ba zai tafi ba to a malikiyar ma ba a hana ba Allahu ta'ala a'lam za mu hakura daga wannan gabar sai hakuri mun dan dora daga yadda muka saba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abu da muka daidai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta